الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين إن وما البركة يومنا شاء الشدة درين الشاء بقوي قوة الشدة هجر عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا برن مكة دوا مدينة شكرا دبو دا دريه دا أربعين دا بقوي inda muke cikin littafin kitabu tauhid na wannan babban malami Allah ya shi kansa da rahma Muhammad bin Abdul Wahhab mun karanta bangare na farko na babi mai kamantar da mu na ka zobe ko laya ko makamanci haka da niyyar da manufar saboda ma'ana doce wani bala'i da ya sabka ga jikin mutum ko kare mutum daga bala'i kenan manufa biyu ne in ma mutum ya saka zoben ne niyyar tsawon ga zobe ma dama yana a hannun mutum ba wata musiba wadda za ta same ta ko kuwa wata musiba ce ta sabka ga bawa sai a ce ma in ya tsarma wagga laya to musibar za ta kawo to wannan yana cikin abun da babu ya karantar da mu yana jan mutum zuwa ga shirka inda za mu tashi fihi masail a cikin wannan akwai masail al'ula matsala ta farko at-taghlizu ma'ana tsananta magana kaurara magana kautata magana tsanantawa fi lubtil halqati wal khayr a cikin saka zobe irin masu kawatin zobba waɗanda suke da waɗansu lambobi na shedannu ma'ana ko saka laya wa nahwihi ma da makamancin waɗannan abubuwa limit libalik da wannan manufa in mutum ya ga ɗan uwanka ya sa wata laya ko wani zobe da manufar zoben zai ba shi kariya to ana son mutum ya yi taklif ya tsananta mai a cikin wa'azi ya kautata magana saboda cetonsa daga fada cikin hutar jahannama ita ce matsala ta farko asaniya matsala ta biyu anna sahabi babu ya nuna mun ashe da sahaba law mata wa huwa alai ya rasu irin wannan babba ko layu suna a gare ta ma aflah ba zai rabauta ba mala yace fi shahidi kalami sahaba akwai ma'ana shaida ko dalili a cikin maganar sahabi da ya yi anna shirkal asgar malaci za mu samu dalilin cewa shirka karama saboda akwai shirka babba akwai karama babbanci shine babbar shirka da mutum ya fada a kai ya kafinta karamar shirka kuma kamar riya kamar suma'a kamar mutum ya ce jiya da dadin ba karan nan ba da an yi mun fata shirka ce amma karama ce mun gane ko wannan ba ta ce mutum ya kafirta musulun a ya fada akan shirka karama ko mutum yace in ba wani ba da ya taimake da ji su ta kashe duk waɗannan yana cikin nau'uka na shirka ko in ba direban ga da ya iya mota da shi ai mun mun gangara duk wannan yana cikin shirku al-asghar wanda musulunci ya hana to mala yace maganar sahabi da ya nuna cewa karamar shirka ma akbaru min al-kaba'ir munin sa yafi zunubi man ya girma akwai abin da ake cima alkabari imamun sahabi Allah ya masa rahama ya yi littafi mai sunan alkabair akwai shi da turanci waɗanda sun ka iya turanci ya kama ku sai ku mallake ta ya kawo zunubi ɗai da wurin saba'i lai gramfe shi yana nan kasuwa to mala ya kawo alkaba'ir abin da ake cima babban zunubi shine wanda nassi na aya ya zo cewa wanda ya aikata kaza to za a yi mai haddi in ma kisa ko a yi mai bulala ko ko nafsi ya nuna mai aikata irin kaza tsinuwar Allah ta tabbata da to daga nan za a gane zunubi ne babba to shirka karama munin ta ya yi munin manyan zunuban da ba shirka ba kamar ƙarya babban zunubi ne to shirka karaman ma munin ta ya fi matuƙa wurin girma akan ƙarya ko shan giya ko zina duk suna cikin alkaba'ir amma shirka ita ce babban zunubi inna shirka la zulmun azim sannan munafinci sannan kahirci waɗannan zunubi ne duk wanda ya mutu akai ba bai da gafara ranar kiyama amma duk zunubin da bai kai haka ba ga musulmi mai sallah in ya mutu za a yi mai sallah za a ce Allah gafarta mai kai masa rahama kai masa jinkai kuma a yi shuru a kama baki saboda yana ƙarƙashin zaɓin Allah in Allah ya so ya gafarta mai amma duk wanda ya mutu akan shirka haramun ne a ce Allah ya gafarta mai kuskure ba a yi masallah ba a ta'aziyya da ma'ana maganar cewa ku yi hankuri Allah ya ji kan dan uwanku Allah ya masa kaza ko a rinka ambaton waɗansu abubuwa kyakkyawa da yake shirka tana lalata duk wani aiki na kwarai da bawa yake babbar shirka malai yace الثالثة مسألة أكو أنه لم يعذر بالجهال باون الله ندى النبي يجي مثل دا ka kuskura ka mutu da irin wanga zobe abadan ba za ka rabauta ba sai ce to akwai lura ba a bashi uduri ba saboda cewa bai sani ba to matsalar a haka za a barin ta ga maluman tauhidi suna da abubuwa da sun ka tabbatar akwai abun da ake kima mawani wa tafsir ga aiki ne na tahirki tukuru kuma mutumin ya aikata to kai sai ba ta ya sa a sai an dubi akwai abun da ya sa ya aikata wannan wataƙila yana da uzuri wataƙila bai fahimci haƙiƙanin haramcin wannan abu ba wataƙila kun bai sani ba san yanzu kana iya shiga daji ƙauyuka su wurinsu waɗannan layun malumai da sun ba su wurin su kun maluman nan sun yi karatu ne bisa ta farkin annabi sallallahu alaihi kenan irin su za a ba su uzuri saƙon da annabi ya zo da shi an ka kawo musu shi a birkice to yanzu wajibi ne akan malaman sunna su maido saƙon nan bisa turbar da annabi ya bar al'umma Allah yake ba mu kasance mai azabtar da al'umma ba sai mun aiko annabawa akwai uzuri akwai kuskure akwai mantuwa shine karshen suratul bakara rabbana la tu'akhidna in nasina Allah ka gafarta mu ko ga ka kama mu da laihin da mun kai cikin mantuwa Allah yake na ga na yi haka au akhtana ko Allah da ka kama mu da zunubin da mantuwa ce Allah ce na tabbatar muku da wani kaga kenan hadisi sahih wanda za mu zo gare shi a cikin arba'un insha Allah wa gaba annabi yace an doce ma al'ummarsa mantuwa da kuskure ba ganganci ba da mantuwa da abun da an ka tilasta mutum ba da son ka ne ba an tilasta ka an baka zaɓi ka rayu a kai ko ka mutu sai ka ga imanin ka gaskiya ba ka son ka mutu yanzu sai ka zaɓi hau mazulubin na amma zuciyarka tana cikin damuwa to Allah bai kama ka da wannan rai kenan akwai uzuri ba kawai da mutum ya ga wanga ce amma za a yi ta'amin ta'amin shi ne a ce duk wanda ke aikata kaza kahiri ne akwai bambanci a ayyana wani a ce ka ga wanga kahiri ne dan ya aikata wani abu na kahiri in ka kusance sa za ka iya sha bayanai yawa da shi a shi bai sani ba bisa kuskure kuma da zai samu gaskiyar zai bari wannan aiki Allah ya fahimtar da mu mala yace arrabi'a annaha la tanfa mas'ala ta hudu irin waɗannan babba da layu ba su cuta ma'ana ba su amfanin mutum fil ajila al ajila ita ce duniya kamar da Allah ce kalla bal tuhibbuna ajila cikin suratul qiyama al'ajil ita ce duniya Allah ce bari magana ya rasulullah duniya ce sun ka zaba wa tadharuna al-akhir al-akhir ita ce gobe to mala yace la tanfa'u fil ajila irin waɗannan abubuwa da ake rataya ba su amfani a nan duniya bal tadurru sukan cutar da mutum liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗan annabi da yace la taziduka wannan abun da kan rataya ba abun da zai kara ma illa wannan sai rauni a cikin zuciyarka saboda za ka dogar ka karkata a kai sai ka shiga cikin damuwa da wahala ba ku ga waɗanda ke zuwa wurin maluman ba ba kullum cikin wahan suke kullum cikin imuwa suke in ka zo in shi dai bai kuskure in maganin da ya bi ma bai yi ba sai ya ɗora ma layi sai kai kai kuskure ba wanka an ka ce kai da shi ba kuma farko wanka yake kai yanzu tun da ka zo ka ba da jawabin cewa maganin bai yi ba sai ya nuna ma ya kai ya sa ka gaba ce wanka a ni ban ce kai wanka a kenan ni abban ji da kyau ba to haka suke yi kullum mai zuwa shige-shige wurin malumman tibbo da bokaye ba abun da yake kara ma rayuwarsa illa wahnan alkhamis al-inkaru bit tadlib ma'ana yin inkari yin muso da kautata magana alamun fa'ala mithla zalik ga wanda ya aikata irin wannan shirka wurin inkarin sa in dan uwanka ne ka kautata mai ga ka sassauta mai as-sadifatu at-tasrih bayyana wa qarara bi anna man ta'allaka shay'a wanda ya rataya wani abu kila ilai za a mai da ranka ya dogara gare duk wanda ya rataya wani abu da manufar to yanzu za ka ga ran shi ba ga Allah ya ce ba ranshi yana ga wannan abu misali a ce an ba shi maganin ƙarfi kuma yana nan a cikin aljihu in ya ga ana halbi ko an hiddo ta kubba shi hankalinsa ba ga Allah ya ga wanda temple fit waye ne Allah kawai zai roƙo Allah ka samar da Allah ka kama wanda kuma shi na tunkawa mu karni bai ma dama gashi nan karni to shi ne man ta'allaka shay'an wukila ilayhi in cikin asusun mai shago akwai tsumma da yaggu da kwarho kaga shi in an zo ta yanzu kago miki Allah akbar kun yi aiki da taba ke ji wanda kun ba komi a cikin asusunsa in an zo sai ba Allah zai gode ma ba to shine hadarin rataye waɗannan abubuwa in gidanka ka rataye wani abu shekara goma ba barawo wala aljani da ya shiga da wahala ka gode ma Allah sai ka tuna da waɗannan layoci wallahi akwai su kuma sun yi aiki to da a ce baka sa komi ba kawai ka dogar rayuwarka ga Allah ne Allah ya tsare ka kullum zaka gode ma Allah subhanahu wa hadarin dar malaya kenan da karma waɗannan abubuwa na tsahi da na cibbo da na wane ne jama'a mu mai da lamarin mu ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya mai da lamarin sa ga Allah Allah ya ce shi ya ishe shi jama'a duk wanda Allah ya ishe shi wallahi bai faruwa duk wanda ya kama Allah bai kunya bai tozarta duniya da lahira amma duk wanda ya mai da rayuwarsa a can wane ne ke mallakar rayuwarsa in za a shiga kasuwa sai an kira boka a to ko dan uwa ma dan uwan mu da'i malami ya gamna America shekaru 20 da wani abu da sun kauce wallahi ce wani dan uwan su aboki dan shi gaba ne ji America yayi karatun sunna daki guda kan yace wallahi dan cibu sun so su haukatar da shi bai iya cinto daga aminka fa da babu waɗanda yan diroji vocal ba ba su zo nijar kira dira ta akan dira sai ya kira mutum ya ce to kai waya kusa da akan ke dan ayi ma addu'a akwai majiya subhanallah malam duk wanda ya sa ɗan cibbo gabansa wallahi ƙarshen shi da kafuwa sai da in yana da rabo ya tuba ya koma Allah kuma waɗanda bayanan da muke ba kowa ke gane hakikan sai wanda ya tsira daga hannun ɗan cibbo amma wanda bai taba yana da kawai magana ce ake tambayi wanda ya hito hannunsu balaguro ma kuna hana ka sai sun ce ma yau babu ba kuma ga cike ga komi na jirgi a ce wallahi yau da ka ta yi mutuwa kuma sai ai aminan doya yau ta adda sa'a ce ranar alkamis ranar alkamis sai a ce ma juma'a ga akwai bala'i ba a balaguro sai ka zamna kuma gida da Allah baka rike shi Allah ba to in ka dogara ga Allah ba ruwanka da balaguro ran alhamis ko ran juma'a maraicen duk lokacin da balaguro ya kama kawai ce Allah mun tafi ka huta akwai waɗanda ba zuwa Abuja sai sun tara kuɗi su zo wurin wanda suke ganin limami ne a shedan cimbo ne a sahiri ne ya buga kasa ce tahiyar nan gakkayi ta kuma an fasa ni ya gani wai kura amma yana iya ce to ana iya kawar da wannan kura amma aikin nan da dan wahala dan kuɗin ka gari sai ka ba shi ko muka komo dan fulsalar ka Allah ya kare mu ya raba mu daga shirka mata masu shirye shirye kayan ɗaci gaba ɗaya malumman tsibu za su canyewa a sai da tafi a sai da moket a sai da a sai da kuma maganin bai ba kullu cikin kuskure a ciki to shine abun da bai cutarwa ma'ana abun da yake cutarwa baya umfani ga wanda yake saka irin waɗannan abubuwa السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك بين cewa duk wanda ya dar malaya to ya yi shirka sai dai malumai kamar bayanin da ya gabata wancan mako sun yi sabani akan wace irin laya saboda adalci na ahli sunna shi laya ce suratul fatiha zalla ko ayatul kursi zalla ba a canza ta ba ba a canza yanayin rubutun ba saboda yan cibbu suna canza wurin ha'un da mimun akan bude mimun sai a kawo waɗansu hawafi waɗannan rubutu da kuke ni zabba ba banza ne ba akwai rauhanai yawanci yan cibbu ke aiki da rauhani waɗancan bokaye su da babbakun aljannu suke aiki rauhani akwai ɓarawo cikin shi kuma su ne ke duk abin da ya gagari boka to rauhani kan shi kuma duk wanda ke son rauhani cikin mu yana iya samu amma ban da yin hanyar samu hanya ce ta kafirci kuɗi sabi kullum gidanka daga banki ake ɗaukowa a kawo wanda ke cikin kulawa da kuɗin a zo a yi kwanta a ce ya da miliyan hudu kuma ba ɓarawo ne ba a rige shi kuma akwai wanda yanzu akwai malaman tibu da sun ce ma nawa kake so za a kawo kuma sabi aljanin bai da asusu a cikin shagon wani ko banki zai ciro ya kawo sihiri yana nan akwai sihiri Allah ya tabbatar da sirri a Qur'ani yin shi shine kafirci akwai wanda in ya ɗarme ka to ka ɗarme da haka muke kira balle masu aiki nisa ko amana akwai ɗan tibbu da yawa kawai za su ga ba kowa a wurin ka sai su shigo wani da kwalli yake sihirinsa ba ka mallakar hankalin kwalle kawo shi ka ɗari nan sai ka bada ya kai hankalin ka kai dawowa akwai na bashi wanda in yayi matse walla duk inda zaka nemi kuɗi ka ba sai ka bashi to amma wanda ke hita da askar zaka hita gidan bismillah tawakkaltu ala Allah zaka bude shago bismillah zaka zamna a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq ko ya zo wallahi ba ka jin banci wa bi idnillah ta'ala yace kai kai kai barawo ne ko bari bari in kira an sala wallahi kuskure ne nan azza an yi min anguwa to wanda abun ya kama bai da dubara akwai mai sai da siminti sai da ya kasu simintin mutane sai dan cibbon ya tabbatar an yi tsaye an yi ciniki mai yawa ya bai amshi miliyan biyar kun ba iya tambaya shi ko da an ka kama wanda shi bai iya bayani sai abokan da suke ganin kai kawo na wannan dan cibbo suka bayyana shi ko ya ware ya kare shi akwai wanda in an kai shi wurin alkali alkali bai iya mai hukunci akwai akwai maganewa wannan ba magani aka shirka ce cutarwa ce to da yawa suna nan waɗannan mutane kuke riko malaman malamin da bai koya ma alwala wala sallah wala tauhidi wala salati ga annabi sai dai rayuwar ka gaba dai ka maido ta a hannunka to amma sun mance da kaddarar Allah wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsara an-nas la ya'lamun in Allah ya hukunta abu ba dan cibbo ba ba boka ko aljani bai iya hana shi in ka ji kayi sihiri ya kama da izinin Allah wa ma hum bi dhalin bihi ahad illa bi idnillah in kai sihiri ba ka iya cutar da wanda da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mala yace التصريح بين شيوا أن من تعلق تميمة فقد أشرك دو وند يراكي وأن اللاية لا يوأن أكي ربطا دا نجسة دا جني ولا أكوي أبو وند أكي ربطا دا جني أكوان دان قوام مني ما لبيني تو تنينا lokacin karatun bara ba sai min ara da wane ne ce yana tuni wata mace an yi mai ba suna wani ashe malamin dan cibbo ne babban mutane ne wata babban mata cikin babban mota ta zo tana kuka ta ce mijin ta tsaye a a kashe shi wallahi ki duk sun ji abun da kuma da su suna ganin wannan ba komai ka san da malunta shine sai ka iya waɗannan abubuwa in ba yanzu da'awar sunna da ake gani gane malam bai iya kashe mutum bai iya da'awa da ka gan malam sai ka nemo waɗannan abubuwa ce sirri ga malami ne yana da sirri laƙabi gare ka je dai ka yi mai hidima ya baka na samun 'yan mata ko ina 'yan mata biye da kai to mi za a yi ba me za a yi abinda Allah ya hana shi za a yi mana ko a baka na wane ne da ka tsaya shagon mutum ba mai ganin ka ba duhu ko ka shige ka ɗauki abin da ka ga dama ka sayar ka da shi ne malumai malam ko wani dodo sai kun to rana ke faɗuwa kuma fi ta jin daɗi ya ce kai tsaye an ka gaya mata kuɗi masu yawa ta ciro sabbada yabba manyan almajirai su farin rago an ka kawo shi an kai babban rami yabba kowa laƙani aya ce za a birkita kowa an ka ba shi zuwa tsuta uku kowane dutse ce ka maimaita wannan karatu adadi da yawa kana gama sa wannan dutse a cikin rami ragon na nan da ransa sai da kowa ya gama an ka binne sa da ransa a goben ta dawo ta ce kawai ya koma ga Allah ya mutu ya yi daidai da ajalinsa akwai ɗan uwa da yawa wani na Amerika wani na Belgium wani na kaza daga nan Nijar wani zai jefa kurkiya malam duk wanda an ka alba da wannan nau'in da sihiri to ba ka iya zama inda kai in ana so a hana ka kasuwancin kasuwanci matsayi da ranka ana gama sihiri yana kama ka sai ta shago ya hitaran kawai ka bar shi sai dan uwa ya kira wani lahiya yau baka rihe ba ke ni ne ni ke gare shagon ma za ka mance wa shi wani daga hita ofis din shi bai kara koma wurin aiki wani daga america ko bai da kuɗin jirgi bai bai sa shawara komowa gida walla abokan sai kun gan shi a gare wani dangi ke yi mai wani kanin baban shi wani wanshi wani kanin shi saboda tsabar hasada wani sai ya gan babban soja wani dan uwansa dan saboda sun sa in sa da shi cikin garan ni zan nuna mu sa ni ya gan haramu kai Nijar ta kai hatta 'yan balma akwai waɗanda tsakanin suke sihirta juna wani takalmin da zai buga balma da ya tsawa za ta kumbura bai samun lahiyar sai ya cire to daga nan za ka gane wanda cuta nau'i ne na sihiri ko ɗan lakwai matashi cikin dangi yana da ilimi da ka zo kala sai ka ji baka jin daɗi to alama ce ta sihiri kana hita kala sai ka ga hankalinka ya dawo to kai gaggawa ka je wurin malaman sunna su karanta ma ayoyin warware fili ka yawaita qiyamul layl kuma mutum na iya gano da ka zo kasuwanci ka ji baka jin daɗi da ka daga sai ka ji komai ya zo normal to kana da alamar fili ka yi arme da ka gaba ta sai ka ji kawai takaici baka jin daɗi sai ka ji wani iska mai wari kuma ta ka turare alama ne na fili akwai wani taksiman sai da an kai mai karatu malam motar su ba mu iya shiga ya yi ta yawo cikin yamma da ka shigo sai ka ce tuba hannu ni ya mutu cikin mota ya yi ta lalaba komi walla tsiye jama'a mu kama azkar makiyinka yana nan kusa da kai ba baka san shi ba shi abun da ka rena shi wani wallahi ka rasa shi ka rena dan belon ka ko to wani belon na abbai so ya ga ka hau Allah ya wance mana zukatan Allah ya wanke mun zukata ko dan sai ra examen sai kaga mutum ya zo examen ya ashe komai ya sanye shi bai iya rubutu kuma shine premier premier resulta ta yake ce wani bai san balaya ashe bai mai karatu wani kuma wurin rubutun ma barci dai yi ra examen kawai an gaje duk yadda ya yi ta yayi alwala ya wanke ido barcin nan ba zai kunci alama ce ta tsaye kuma akwai su yawa cikin mutane akwai su yawa wanda tsari yake sun kawo Allah ya kare ni duk wanda ya rakaye wannan la ya faqa li ashraka mala yace as-samina anna ta'liq al-khayt al-khayt shine zobe saka zobe da waɗannan hawatin waɗannan lambobi arkam na jinni za ka ga masu yin wannan zabba cikin manyan sojawan musulmi yawa sai dai kanana ne Allah ya arzuta su da sauraron da'awa ta tauhidi amma manyan soja fa sai wanda Allah ya ba rahama wai sai wannan wallahi bai da daɗi bari wani ma yana sun kawo ce baban shi ya shayar da shi jini sun kasha da soja bai sallah ba baya bayan gani an ka samu marigayi general bare shi ya fara ba da dama a kamfani kamfani a yi kiran sallah kuma a yi sallah madara soja da kaga soja to dole ya sha giya dole ya sha su kwaya ce kawai ba su amma giya ta ruwa to tabi'a ce wai ta soji wanda zai shi hilin yaƙi ya yi maye to in ya ji halbi ina zai gane halbi zai hito sai a halbe ɗan uwan shi mana ko a ce soja bai bai bin mata wai da an ga ya kawo ga budurwa ya komo da manyan ma ke yabo wanga shi annabci a soja to amma yanzu kaga alhamdulillah wallahi matasa da yawa malam ba su son dauda ba su so kawai sunna ce Allah ya karfafa suna takurawa ku yi musu addu'a suna cikin takura dan manyan ba su son haka manyan sun koshi da haram a kai yara wani kwan ana ba su jika biyar biyar ga ini ka san cikin soja babu babu magana da babba in babba yayi magana ta gama wurin amsa kuɗin ga a takarda jika biyar ne sai a baka jika biyu kuma ka sa hannu ka ɗauki jika biyar yawancin manyan soja cikin haka sun kai kuɗi kuɗin yaran ne da yawancin polisai manya cikin haka ne ake ci shugaban kasa zai hita kun gani su cikin rana ko akwai abun da ake giddowa don su to ogan na sama a sai ya ci ciro cikin na kowa kuma ba ka magana mu farar hula ke iya magana don su gyara manyan su tuba gaskaje da haramun nan amma soja da kai magana za a hidda ko a kai wani daji wanda mutuwa ke daf Allah ya tausaya mana to matasa muna sa muku rai in kun girma kuma ga ku lalace ku riƙe amanar Allah dan ku gyara nishar dan shi ga manya cikin su ba su san wa'azi ba ya kama dole ne su wa'azi bai dirge su ana ta wa'azi a ce ku bar bin bokaye ku bar tsahi su abun nan dan abokan matsafa ne su suna sun kawo da sihirin su ne Allah kuma ya nuna ayoyi da cikin manyan soja masu bin boka sun mutu a hilin daga a ce mutum na da maganin bindiga kun bindiga ta kashe shi mai hankali ya kamata ya gane wa wallahi maganin nan ba gaskiya ne ba kawai kama Allah kullum ina maimaita cewa in magani ne na bindiga kuke so bature ya yi muku bindiga ko ko ya gare sa shi bature da ya ji halbi kasa yake nema bakin maganin bindiga ko kana da konturbar riga ta karni duk annaba sun yaki da ita annabi dawo da annabi sulaiman wannan jahil ya halatta amma ka karma wani abu karya ne annabi wani yaki an ka kashe amin hamza kuma da karhi da mashi inda akwai maganin karhi a qur'ani da annabi ya ba sahabbai da ya ba sahabbai man ba wanda ya san sirrin qur'ani irin sani da annabi ya yi sirrin qur'ani sirrin qur'ani shine a yi mutane wa'azi hatta mutu rayuwar ka shi ke in za ka yi hilin daga ka iya dubara da ka huskanci maki in ka ji karar bindigar shi ba irin ta ka ce ba to ja da baya ba tsoro ne ba ce wallahi shan waɗanda yan ta'adda bindigar ta yi samu wallahi mu wale to zo a ka'ida turi wai ba a ja da baya ja da baya ba tsoro ne ba mana a je a ɗauko wani tanadi mai ƙarfi kuma kuma da yawan istighfar yana ba soji himma da yawan asuwaci asuwaci yana ƙara kuzarin ƙarfin daga ku yawaita asuwaci da yawaita astaghfirullah wa atubu ilai yana ƙara mu soji fawa da ƙarfi na imani da juriya da hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil shikenan amma saɓanin haka inda sun yarda ne a shiga cikin kowane kwamfani su malumai ba sai an biya su ba mako zuwa mako a samu malami goma shiga in ma wurin gaɗi ne ko wurin shandarma ko wurin ko ana karatu ya ake sallah cikin tsoro ya ake mu'amala cikin yaƙi gab ku biya su ko dala wallahi suna shirye karantar da mutane ku bar bin kaza ga yadda ake farmasiyon a musulunci a matsayin ka dan musulmi ya ya halatta mace musulma ta shiga soja duk malumai su bayyana muku shi wanda ke ce a sa iya mata so ya tambaye shi iya nawa gare ka so ba wani bayan raɗi ya ce sai kuma amma ya rantse da Allah sai sun shigo matan kuma ba su san abin da suke yi ba duniya ma da dubo mace ko namiji ba cikin wahala ku tambayi so ya irin wahala da musiba mace ta zo haka kawai ta shiga a aske mata gashin kai ta koma kuma tana jin har a zuciya ita namiji ta babaiwar Allah walaita zakaru kal'unsa walaisa zakaru kalbunsa wanda ka dan gane ma yana iya koraci da bindigaci da an ce farau za ka ga kawai an wari mace da ko aksidan ta yi wa to sai ta yi wani abu to irin wannan za a kai wurin yaki dan kun ga turawa yan iska suna sa ma mu ba turawa ne ba man su jinake ake sa waɗannan mata su bi soja wani sirrin su kenan sa mata soja saboda za a yi wata hudu babu matan ku sai a kawo muku waɗansu karuwa kowa ya zaɓi wanda yake so to kuwa matsayin ku musulmai bai dace ba ku mai da su zan likitoci malaman makaranta su karanta kowa shi ke na ya huta ga maza nan Nijar matasa da an ce ana son soja walla ana iya samun matashi dubu ko ɗari ne suna shi ne kuma su ba kasar su kariya kawai mata ku bar su su ba da ɗiyan mu tarbiyya da kannan mu su yi wanki da wance-wance su je makaranta don su aiho maza na gasassu zaratu waɗanda za su je hilin daga Allah ya nuna mana rabda daular Nijar za ta koma daula islamiyya ya rabbal alamin wanda komi tsarin Qur'ani ne da sunna kuma wallahi zai sa Nijar ta ƙara bunƙasa bi iznillahi ta'ala Allah ya nuna mana lokaci sannu sannu ne bi iznillah tunda kun ga ana sallah a kamfani kamfani ana kaza bi iznillah da ba haka ne ba da ba a ma samu ne sam duk wanda dan boko ne to ka san shi wa dan faransa ne wala mai ne wala likita ne shi bajin yaran ku ina ko ana kaza to in za ka samu minista wanda ya iya karatun qur'ani za ka samu babban diki ya iya karatun qur'ani yana zuwa wurin wa'azi kun bajin kun ya a ganshi da minista zai zo wurin wa'azi wanda irin wa'azi sai dai zo ya gaida ku ya wuce Allah ya tausaya mana kenan saka irin waɗannan abubuwa min al-humma saboda zahin jiki ko ko saboda ba kariya daga kunama ko maciji min zalika yana cikin abun da an ka hana at-tasi'a tilawatu huzaifa al-aya karatun da huzaifa yayi na aya dalilun ala anna as-sahaba mala yace dalili ne akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yastadilluna bil aya suna buga dalili da ayoyi allati fi shirk al-akbar ayoyin da suke magana akan babbar shirka suna karanta ta su buga hujja alal asghar akan karamin shirka كما ذكر ابن عباس في آية البقرة كما يدعى أبلاغ عباس في أنبتا في آية البقرة العاشرة أن تعليق الودع ما ليشي سك ودن الدواء الودع دواء كوني ولا أتي سامسين في كود إفا wanda ake rataya ma dabbobi saboda kambun baka a jahiliya to har yanzu akwai ƙauyukan da ake haka a rataya ma shanu ko a rataya ma yara min al'aini saboda ba su kariya daga masul jin ko masu idon nan ko mayu da hausa suke cewa malaici min zalika yana cikin abun da shari'a ta hana duki bai kare mutum alhadi ashira malai ce matsala ta goma sha ɗai ta ƙarshe a cikin wannan babi addu'a wa alaman ta'allaka tamima yin addu'a ga wanda ya rata laya ta shirka mutum yayi masa addu'a anna Allah la yutimma la Allah zai ya cika masa manufarsa Allah zai cika masa manufarsa wa man ta'allaka wada'a wanda ya sa waɗannan duwatsu bala wada'a Allah lahu Allah zai ya doke mai bala'i ai taraka Allah lahu Allah ya kyale ka cikin musiban nan da bala'i to a taƙaice dai waɗannan abubuwa mu yi ƙoƙari mu nisance su kun san in shari'a ta hana wani abu sai ta kawo muku mafi alkhairi da shari'a ta hana zuwa wurin boka sai an ka ba ku abu mai tsari wanda kai tsaye zai haɗa ka da Allah kaga in kana addu'a sahi kana ji ga ka ga Allah kana neman ka asbahana wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu ka ce Allah ga mu mun tashi da sahi mulki gaba ɗaya yana hannunka Allah Allah muna roƙonka alkhairin wannan in da hasken shi da albarkarsa da karamarsa Allah muna neman tsari gare ka dukkan sharrin da ke cikin wannan in ga Allah baka huta ba ka huta in dai ka yarda da Allah ka samu lada kuma ka samu kariya Allah ya kare mu